أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkamu da saduwa a wannan lokaci mai albarka a wannan yammaci na lahadi tara ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da 24 ga watan september na shekara ta uku miladiya a wannan darasi na littafin kitabul kaba'ir wannan shine zamanmu na uku, kuma za mu tashi akan alkabiratu sabi'ati wal arba'un kabira ta 47 nushudul mar'ati ala zawjiha wato bijirewar mace da kuma sabawarta ga mijinta قال الله تعالى الله مدوكين سركي يفعل واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا قال الواهدي الإمام الواهدي رحمه الله تعالى يا فلايتي النشوز هنا معصية الزوج أبدا أكي نفي النشوز أتكي وانا آير shine saba wa miji wa huwa tarafu alaihi bil khilaf shine mace ta tsayin dagun hanci da kuma girman kai ga mijinta tana saba wa bin umarninsa wa qala ba ada ibn abi rabah daya daga cikin manyan almajiran sayyidina abdullahi dan abbas yace huwa an tata'abbara lahu wa tamna'ahu nafsaha shine mace ta saba ado ta yi ado iya iyaka tafi shi jikin da turare yadda wannan zai ja hankalin mijinta sannan daga ƙarshe kuma ta hana shi kanta wadda ta gayyara amma kanat taf'aluhu min at-tawa'iya sannan kuma ta zamto ta canja daga abin da ta kasance tana yi na ayyukan biyayya ga miji da kuma neman yardar Allah cikin wannan idan mace ta aikata haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa'izuhunna kuwa azantar da su bi kitabillahi da littafin Allah wa zakiruhunna ma amarahunna Allah bihi sanan ku tunasar da su abinda Allah subhanahu wataala ya umarce su da shi shine hidimtawa miji da yin biyayya gare shi cikin dukkan abin da bai saba wa Allah ba to idan sun ki yin wannan fa sai Allah ya ce wahjuruhunna fil mabaji ku kaurace musu a wuraren kwanciya qala ibn abbasin sai Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan magana da cewa huwa an yuwalliha zaharahu ala al-firash shine mutum ya kwanta shimfida ɗaya da matar amma ya juya mata baya wala yukallimuha kuma ya zanto bi baya mata magana wa qala shabi wa mujahid imam shabi da kuma imam mujahid suka ce huwa an yahjura mudaja'ataha shine mutum ya kauracewa kwanciya da ita fala yudaji'aha sai zanto baya kwanciya da ita dan ta gane girman laifin da ta yi to idan duk da hakan dai bata gane ba ko kuma bata dawo ta yi biyayya ba Allah ya ce wadribu hunna ku dake su darban ghairu mubarrihin duka amma ba wanda zai tada fata ko ya kare kashi ko ya kumbura tsokar jiki ba banda mari ba da kar wani ya ji an ji an yi maganar duka ya je ya kirɓi matar shi ya ce agun wa'azi ya ji ko agun karatu ya ji to ban ce a dake su ba ba irin wannan dukan irin wanda za ka yi wa abokinka ba irin wannan ake nufi ba dan dai barazana haka kai kamar dai zaka dake ta haka ne amma banda mari tunda a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kauracewa fuska ko da zaka dake matar ka to ka kauracewa fuska wa qala ibn abbas sai na Abdullah ibn abbas ya ce adaban misal laqdati shine dan kalarfar da ita kamar dai ka dan a zungure ta haka dan kalarfar da ita وللزوج an yi talafa na shuza imra'atihi bima azina Allah lahu lalle ne wajibi ne ga miji ya fuskanci taurin kai da kuma taurarewa na matarsa ta hanyar bin shi ma abin da Allah ya masa izini cewa yayi bima zakarahu Allah fi hadhihi al-aya na daga abin da Allah ya ambata a cikin wannan ayar da farko dai ta maka ba daidai ba kai mata nasiha ka ja hankalinta ka nuna mata qala Allah qala rasul idan duk da wannan bata ji ba bata gyara halinta ba da suka fara kaurace mata in ta ga an yi irin na'am wa alaikum assalam wai duhu na dukan duhu kenan da wanda bai san qala la qala rasul ba tun asali ma bai kamata ma ya auren ba saboda me saboda a fadin Sheikh Abdurrahman al-Akhdari ko Sheikh Abdurrahman al-Akhdari da yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bi halatta ba ga baligi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa to haka kenan ashe bai kam bai halatta ba kai auren har sai ka san me Allah ya faɗa game da haƙoƙinka kai a matsayinka na mijin matar me Allah ya faɗa game da haƙoƙin matar a kanka a matsayinka na miji sannan kuma akan wacce manufa ma ake yin auren kawai ana yin aure ne don sha'awa koko a akwai ainihin manufar da ake yin aure domin ta ya kamata duk mutum ya zama ya san wannan tukunna sannan kuma mutum ya san idan wata matsala ta afku ta yaya ake gyara wannan matsalolin kamar yadda nan Allah subhanahu wataala ya faɗa to in kai mata duk wannan wa'azin ta kiji to shikenan abu na gaba shine ka kaurace mata daga an yi kamar sati ba ka kwanciya da ita in kana da ɗan ɗakin kama a gefe ko da baka gyara shi sai ka ɗan ƙoƙari ka ɗan shashare shi ka kai shi fuɗar can dama an so samu ne gaskiya wato saboda yanayin mata in so samu ne gaskiya ya zama kana da tabarma taka ta kanka kana da fulo naka na kanka kana da kwanukan cin abinci naka na kanka eh in so samu ne ma ya zama kana da ɗaki naka daban duk nan da aka yi maka taurin kai sai kai kaura very simple na'am eh a ai ai kauracewa daki ai nan ma kaga ai ba mu ce a kauracewa dakin ba ai akwai dalilin da zai sa kuma ka kauracewa daki amma ana jin matar ka dai ko yawwa za ka ki baka san baka san halin mata ba a baka san halin mata ba matar ka daya mace a hali irin na mace barin gaya maka wani abu tukunna mace akwai mai tarko ka gane akwai su take da tarko akwai su za ta maka abu tsakanin da Allah har zuciyarta wallahi in ta yi maka kuma ta yi kenan to amma akwai wacce kuma ita a rayuwarta tarko ne da ita misali yanzu a ce ka yi baƙo wani ɗan uwanka ya zo za ta yi kyautata wa ɗan uwan naka iya kyautatawa amma tarko ta yi maka kai ɗin ana nan ana nan aka kwana biyu sai ta nemi wata alfarma a gunka wasu san tana da nauyi a wajenka idan ka ƙi ƙarar za ta fito ta gaya maka ce ita kuwa nan ni da ban san ciwon kuɗi na ba airan nan naga haka yar uwarka da ta zo na mata kaza na mata kaza to idan ta aka yi a mace ɗayan ma sa aka yi don wani dattijo lokacin ana sauka ina akan abun hawa soji sun sa roadblock ko ina ya zo ya wuce akan kekensa bai tsaya ba ya sake dawa ya zo zai wuce sai wani soja ya ce shi baba da zuka zo ka wuce ta nan mun sai da kai baka saya ba yanzu ka wuce yace za ka ga wulakanci da baka taba gani ba yace haba yaro yau shekara ta sama da arba'in da mace ɗaya kuma a duniya wannan wulaƙanci ne ban taɓa gani ba ita ka dai iya wulaƙancin ka ita amma ba wulaƙancin da ban taɓa gani ba ne to in ka yi rashin sa'a ka samu mace mai tarko sai ka iya zama da ita za ta iya maka kyautatawa amma tarko take maka tana jiran ranar da za ta goranta maka to idan ka yi rashin sa'a irin wannan ne akwai wani lokacin abin da zai faru wanda dole sai ka bar ɗakin ma kana da ɗan ɗakin ka a gefe sai ka ɗan yi ƙaura ko da na kwana ɗaya ne to anan da Allah subhanahu wataala ya ce ku ƙaurace musu to bayan ƙauracewar in duk da haka dai bata ji ba to haka ka ɗan yi mata wata barazanar a yanzu halin da muke ciki a wannan zamanin dukan gaskiya kamar ba zai yiwu ba a yanzu ne na'am a'a ai karatun sabbi wala ya karatun sabbi illa ma sha Allah yawa amin to Allah ya ce fa in ata'anakum idan sun dawo sun muku biyayya fi ma yutamasu minhun da daga abin da ake nema daga gare su fala tabu alaihim sabila to kada kai kuma a matsayin ka na namiji mai hankali kada kuma ka biye mata ka cigaba da kuma da neman hanyar da zaka bi ka cutar da ita Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar wannan shine la tadjannu alaihin ilal kada kuma kai kokarin yi mata wata illa ta wasu bangarori tunda kaga kai mata wa'azi bata ji ba ka kaurace mata bata ji ba ka dawo ka kai mata kyauta kamar zaka dake ta ta dawo ta gyara ta baka hakuri to shikenan sai ka kyare kada kuma ka ci gaba da daina yi mata magana ko kin cin girkinta da sauransu don gaskiya musamman ma mata mu na Hausawa wani lokacin wata duk wannan duk wa'azin da duk kauracewar wallahi wata ko damuwa ba za ta yi ba to wata abin da zai fita da mata hankali ta ga ta yi abinci kakici ta sake yin wani girkin kakici ranar girkin kishe ta kuma ta ga ka dauko kana ci barai da gaske to wannan sai ya fita da mata hankali fiye da duk sauran abubuwan da za ka yi mata آمين وفي الصحيحين يا ذا أشين سيد البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي من ذا الله إرادة من شان الله سبحانه غريش ياتي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي إذا نمجي يكرا ما تسع زوا غشن فدسا أما بتجي مسا با لعنت هل ملائكة حتى تصبح ملائكة سنة إني متى حتى وايغل حديث ne gantacce ya zo cikin sayyid bukhari shine hadisi mai lamba 3237 a cikin sayyid muslim wannan hadisin shine mai lamba 4436 to wannan ma wata nukuda ce wacce ana yawan samun matsala tsakanin masu gida wato maza kenan da kuma matayensu na aure musamman ma waɗanda suka daɗe da aure sai ga wani lokacin wata matar ita haka Allah ya yi ta ba ta so ko kaɗan namiji ya kusance ta kun yi sama da shekara biyar da aure amma duk da haka kullum wai in ba ka takura mata ba ba wani abu da zai faru na biyan bukata to irin wannan wani lokacin in kaɗan yi zuciya ka kyale ta shikenan sai a zauna a haka ana nan ana nan kuma sai a yi kwana da kwanaki wani lokacin har wata da watanni sai da dawo kuma tana tana kaiwa ƙarar ai ka daina ma kwana da ita ai kaza kaza kaza kaza to alhali kuma kai ka san ga irin yanayin halinta to anan dai abin da addini ya ce shine kai namiji kai za ka nuna mata alamar cewa kana buƙatar ta amma an so samu ne ma ita matar ta tafi namijin nuna alamar cewa tana buƙata shine abin da yake wa fi lafzin ya zo a cikin wani lafazi shi wannan hadisin fa bata wa huwa alaiha ghadban sai mijinta ya kwana alhali yana mai fushi da ita la'anat hal malaikatu hatta tasbiha malaiku suna tsine mata har ta wayi gari to mata suna yin wata tambaya kuma akan wannan to me ye laifin kuma idan ita mata ce kuma ta buƙaci mijin shi kuma ya ƙi shi yana da laifi ko ba shi da laifi yana da laifi saboda shi aure kamar haɗin gwiwa ne tsakanin kai da ita domin ku ɗauke wa juna sha'awa misali ta hanyar da ta dace bisa sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam kama idan ya zamto an ɗauke wannan ɗin daga cikin auren da sai ga sauran manufofin auren kuma suna nema su samu tawaya daga lokacin da ya zamto shi namijin ya ƙi ba wa matarsa haƙƙinta ko kuma ita ta ƙi ba shi haƙƙinsa ba sai ga duk sauran abubuwan kuma sun zama zero ya ba ta gida mai kyau tana zaune a gida mai kyau ko har da motar shiga ma ta da kanta da dai sauran abubuwa ga sunan dai ya mata kaza ya mata kaza amma yau watan shi kaza bai kusance ta ba to a yanayi irin na mace to sai ga a hakan kuma in tana da ya ko kanwa wace ita kuma tana da nata mijin wata ma ko a ƙauye suke zaune ko a gidan haya ma suke zaune to sai har ta rika marmarin ina ma ita ce mijinta yake ɗauke mata wannan buƙatar ko da kuwa a gidan haya suke yau ɗin nan ma an mun irin wannan tambayar wata bayar Allah ita ma ta ce aƙalla a wata sai ta matsamar nema zai kusance ta sau biyu sau uku a wata sai ta matsamar tamar magana sai ce mata wai ai tunda da yana ba ta ci da sha ai shi kenan ai haka Allah ya ce nace mata wallahi ƙarya yawa Allah ba haka Allah ya ce ba yau in ci da sha ne kin rasa ne a gidanku me yasa ya je ya auro ki ai ba rasa kika a gidanku ba ai ya auro ki ne saboda da ke da shi ku haɗu ku rayar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure kuma ku samar da zuri'a dai ba saliha wa dan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su a ranar alkiyama idza batatul mar'atu hajratan firash zawjiha idan mace ta kwana tana mai kauracewa shimfidar mijinta fata aba alaihi wato taƙi wa mijinta illa kana alladhi fi samai safiqan alaiha face sai waɗannan da ke sama sun yi fushi da ita wato mala'iku kenan hatta ba an ha zauju har sai mijinta ya yarda da ita wato yayi murna da ita shi ma wannan hadisin ingantacce ne bukhari da muslim sun ruwaito shi wa an jabirin radiyallahu anhu qala an nabi sallallahu alaihi wasallama ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة mutum uku Allah baya karba musu sallolinsu ko su yi sallah Allah ba zai karba ba ko su yi wani aikin lada Allah ba zai daga ladan zuwa sama ba ga sunan su uku al-abdul abiku bawa wanda ya guje wa iyayen gidansa a tayar jiya ila mawalihi har sai ya koma wurin iyayen gidansa fa ya ba'u yadahu fi aidihim ya sanya hannayensa ko kuma ya sanya hannun shi a cikin hannayensu na farko kenan wal mar'atu safiqu 'alayha zawjuha da kuma matar da mijinta yayi fushi da ita a tayar ba anha har sai lokacin da mijinta ya dawo ya yarda da ita ya farin ciki da ita har sai ya huce kenan ina matan da za ku yi ba daidai ba miji ya muku magana shi kenan kuma sai a daina bar magana ba gaisuwa sai a wuni ba a gaishe shi ba wa shi gari ma haila ba za a gaishe shi ba wata ba ko unguwa fa ta tambaya ka hana ta shi kenan iya wannan kenan a wannan ranar ba magana duk wani haƙƙi naka a wannan ranar ba za a baka ba saboda baka bata ta je unguwa ba to ki sani cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk matar da ta kwana ko ta wuni mijinta yana cikin fushi da ita sun bata da mijinta wani fa kwanan nan ma ina jin an kira ni akan shi yayin irin wannan sai su sati biyu ba sa magana sai dai in ta gama girki kawai ta zuba mata zuwa dambarar shi kuma in ya shigo ya gani ya dauka ya ci ina da wata bukara sai ta gaya wa yaran su kuma yaran zai ce umma ta ce wai ka bada kaza za a yi kaza ko yana cikin gidan fa ba a tambaye shi abin ba sai ya fita sai da tura yaro ka je ga baban ku ya bada kaza za a yi kaza sai ai sati biyu sati uku an bata ba a magana auren yana nan mana ba abin da ya samu aure aure yana nan ras sai dai ladan aure ne da shi da ita duka ba su da shi sosai yadda ya kamata ita ta rasa ladan biyayya shi kuma ya rasa ladan kyautatawa da Allah Allah cewa yi wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su da abin da aka sani a shari'a abin da aka sani a shari'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi ku wasici alkhairi tsakaninku da mata istawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqat min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu ku wasici alkhairi tsakaninku da mata domin su an halice su ne daga ƙashin haƙarƙari shi kuma ƙashin haƙarƙari mafi karkatuwa a cikin ƙashin haƙarƙari shine wancan na sama daga shi ku aka halice mata kuma a wani hadisi ya ce domin ita mace ba za ta taɓa daidaituwa ga ɗayanku ba yawa in ka nemi dole sai ka dawo da ɗabi'ata ta zama miƙaƙƙiya irin taka ta namiji to sai dai in wannan ƙashin ka karya shi in ka nemi ka miƙar da wannan ƙashin sai dai ka karya shi karya shi kuwa shi ne sakinta in banda mace wane ne zai zo ya ce in ka isa in ka haifu a cikin uwarka da ubanka ka sake ni in kai dan halal ne ka sake ni kana sakin nata kuma shi kenan kuma duniya ta gama haɗa mata zafi wallahi akwai matar da nan sani wacce idan dan tsabar neman masifa ma ba da ba na zaune ta tattare kayanta ta zuba a buhu kayan ɗakin da gaba ɗaya tsatsaf kowanne tana yana cikin buhu in banda katifa ta kwanciya kawai ita saki take jira a gun mijinta sama da sati guda ba shi kuma ya ki to da abin yayi yawa ne kullum ya shigo bakar magana in zai fita bakar magana ya rasa yadda zai in shi mara ta tafi gidansu ta tunza ta da kayanta ta tafi gidansu in ya so ta je can ya biyo ta a zuwa ya musu sulhu ta ce wallahi ba za ta ba ita dai sai dai ya bata takardarta in ya shigo gida amma ba a ɗakin ta yake ba to marasa zuciyar nan an shigo ne kaza kaza ya rasa abin da ke mar daɗi shine rannan dai ya kwana ba bacci saboda bakin cikin abinta sai ya tashi daga bacci sai ya rubuta mata takarda saki ɗaya sai ya bata ya ce to wace ya tashi da ma daga bacci ga abin da kike nema ai sakin nawa kai yanzu ka sake ni sake na baka yi yace a to ai kin ce abin da kike nema kenan sama da sati guda na yi hakuri kina ta ga samun bakakin maganganu ai shikenan kuma a wannan ranar ta ki tafiya kuma mai neman saki an sake ta kuma ta ki tafiya tun daga safe fa har la'asar ni ma ana yin la'asar ta yi kira na kaji kaji kaji yadda muka yi da wani haka kurin haka kurin ina bacci na ya tashi ni ya rubuta min saki ni ban san abin da na bar ba na same shi na fada shi da fada yace wallahi malam ba haka bane amma ka tambayi abokiyar zamanta ta gaya maka akalla maganan nan kawai kuskure ta yi na yi mata magana shikenan da na dawo sai na samu ta tattare kayan ɗakin ta tana jira wai in na dawo in suke ta daga nan ta yi tayin suke ta ɗin ban yi ba na ga dai abin kullum sai gayan ba a ƙin maganganu take na rasa yadda zai shi ne dai ina ɗakin ta ma na kasa bacci shi kawai na ɗauko takarda na rubuta mata to haka ɗabi'a su take su ɗabi'a su wani lokacin mace akwai abin da za ta nuna maka ba ta so amma abin da take so din shi din take so amma sai ta nuna maka a ba ta so haka ɗabi'a su take dole sai in ka zauna da su ɗin ka za ka gane wasu abubuwa matar da mijinta ya yi fushi da ita Allah baya karɓar sallarta kuma duk aikin ladan da ta yi Allah ba zai karɓa ba har sai mijinta ya dawo ya yarda da ita ya shirya da ita na ukun su shine wasu kuranu hata ya sukuwa mutumin da ya sha giya ko ya sha kwaya ko ya sha wiwi ya yi mankas ya bugu to wannan duk abin da zai yi na lada Allah ba zai karɓa ba har sai ya watsaki ya dawo daidai wannan hadisi mun karanta shi a baya وعن الحسن قال عن قرأة الإمام حسن البصري حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول lalle wani wanda ya ji wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma tusalu anhu almar'a yawm alqiyama an salatiha wa an ba'liha farkon abin da za a tambaye mace game da shi a ranar alqiyama shi za a tambaye ta ne game da sallarta da sannan sai a tambaye ta kuma game da mijinta wani irin zama ta yi da shi wa fil hadis ya zo cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa lalle manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر an ta suma wa zawjuha shahidun illa bi izni bi halasta ba ga duk mata da ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ta yi imani cewa Allah gaskiya ne kuma ranar lahira gaskiya ce ke bi halatta ba gare ta ta yi azumi na nafila alhari mijinta yana gari illa bi izni sai dai da sai inda izininsa wala ta azana fi baitihi illa bi izni kada kuma ta yi wani ƙato izini ya shigo mar gida sai inda izinin shi mijin ka sa ku irin wayannan matan ne wani a korin tana da wani danginta a ƙauye wani gosere da ƙato kawai ne ka ka dawo daga masallaci ka zo ka samu wani ƙato a tsakar gidanka ya zo kawai suna hira da matar to wannan ba daidai ba ne dole sai dai ki jira in mijinki ya dawo in ya yi izini sai baƙon ya shigo ta yiwu ma ba ke kaɗai ba ce matar aure a gidan ina gidan haya kuke kin ga bai kamata ki mar izini ya shigo ko da tsakar gidan ba sai dai in ki je ki zaure tare da izinin mijinki ku tattauna abin da za ku tattauna da shi wannan dan uwan naki sannan ki dawo ko kuma in ma kina da kishiya to ai in ke muharramar shi wannan din ne kawunki ne ko babbanki ne ko kuma yayanki ne ko kuma kaninki ne wanda yake baligi to ke muharraminki ne amma ita ɗaya matar gidan ba muharramanta ba ne saboda haka bai halatta ba gare shi ya shigo ya ga ɗaya matar tunda kin san baki kaɗai bace a gidan to ba za ki mishi izinin ya shigo gidan mijinki ba sai inda izinin mijin naki sannan kuma in har zai shigo din sai ki ga wa kishiyarki ta koma ɗaki ba ko zai shigo haka ya kamata ya yi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya fitar da wannan hadisi wa ma'ana shahidun ma'anar shahidun din nan ay hadirun ghairu ghaibin ai mijinki yana gari yana ya halarto gari yana nan a gari gayur gaibin ba baya nan ba mijinki baya nan kam to sai ki azumin ki na nafila amma in yana gari ba za ki azumin ki na nafila ba sai inda izinin sa wa zalika fi sawmi tatawwi wannan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin azumin nafila ne fala tasumu hatta tasta'zinahu li ajli wujubi haqqihi wa ta'atihi ba za ta yi azumin nafila ba har sai ta nemi izinin mijinta saboda girman wajabcin haƙƙin shi a kanta da kuma girman wajabcin yi mashi biyayya saboda kar ta zamto tana azumi ko mijinta ya shigo da rana ya ji yana sha'awata ko yana da wata buƙata da ita kuma da ce a ni azumi nake yi wa qala sallallahu alaihi wasallam mai kira da mucin Allah ya ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha yace da a ce ni zan umarci wani yi wa wani sujada to da matar aure zan umarta ta rika yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin shi dake kanta rawahu tirmidhi imam tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan nashi shine hadisi na 1159 da kuma ibnu hibban a cikin sahihinsa hadisi na 4162 wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ne a gaban su sayyidina Umaru radiyallahu anhu sun yi tafiya sun je wata unguwa a cikin garin Madina to akwai wasu tumaki haka suna kiwo da sauran raƙuma haka da sauran suna kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai tumakin da raƙuma suka tawo suka suka sujada a gaban shi sayyidina Umaru sai ya ce ya rasulullahi waɗannan fa dabbobi ne ba su da hankali amma sun san girman ka kasha suna yi maka sujada ina so mu ma sahabbanka kai mana izini mu rika yi maka sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai da zan umarci wani ya rika wa wani sujada da mace zan umarta ta rika wa mijinta sujada saboda girman haƙƙin shi da ke kanta wa qalat ammatu husayn ibn muhsin gwaggwan husayn dan muhsin ta ce wa zakarat zawjaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙarar mijinta wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce mata unzuri min aini anti minhu ya ke bayar Allah ki duba ki ga ke yaya kike wajen kula da haƙƙinsa fa innahu jannatuki wa naruki da mun cewa shi mijin nan naki ba shine aljannarki kuma shine wutarki to kaji ba to ina matan zamani wanda kansu ya ji gishiri yan boko ba suke ganin wai in ka aure su shikenan kawai da kai da su daidai da daidai ne in ka kyautata musu su kyautata maka in ka yi mata biyayya ta maka biyayya in ba za ka yi mata biyayya ba shi kenan idan a zaman doya da manja musamman idan kai rashin sa'a albashinta ya fi naka kauri wallahi tallahi ka shiga uku ka riƙa ganin abubuwa kenan na rashin mutunci kala kala sosai ku an daga dama wallahi zai ta yi abinci daga ita sai 'ya'yanta a na zai ce ai ba da kuɗinka ne ba wallahi akwai wanda har karyewa yi karyewa fa rabas a kafarsa wallahi saboda gorin mace eh yana kwance akan gadanta sun bata sun ce ai garan ba naka bane ba kaga sai mun ba yace to shikenan ya so ko zai kwanta akan taburmarta yace ai ita ma ba taka bace yace amma ɗakin nawa ne yace eh yace to shikenan shine sai ya dauko tasu taburmar sai ya shimfida to ya fita ya dawo to saboda zuciya ta kama shi yana ganin kafet din ma nata abin nan kai leda tsakar daki tata ya taka ma shi yana ganin ya shi ba yawwa kawai sai ya tsalle daga kofar daki sai tsalle zai dira kanta wurmarsa a nan ne wallahi sai ya faɗi ya karya ƙaurinsa ai mata da muke ganin sunan mutum sai a hankali to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce mijinki ko ya fi kowa talauci a garinku ke kuma ko ke ce dan gwatan garinku to mijinki dai shine aljannar ki kuma shine wutanki in kin kyautata mishi kin samu aljanna in kin munana mishi kuma kin san sauran أخرجه النسائي إمام النسائي يبدأ حديثا وأنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أنكر أورك سيدنا عبد الله بن عمرو الله يدري شيء يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا لا إرادة من شأن الله ثبت أدري شيء يشي لا ينزل الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه الله بايا يندوبا رحمه ga duk matar da ta kasance ba ta yi wa mijinta godiya alhali kuma ita ba za ta wadatu daga gare shi ba a kamfani ka sai ka kawo mata ka je ka kuri iyaye da za ka yi ka dan cici bashi da sauransu ka sai mata a tamfar dubu goma ka shigo kana sa rai za a karɓa a yi murna a abin nan sai ga mata wani irin kallo haka na yatsiri ce to wannan irin ta dubu uku nan ce ko ba za ta maka godiya ba kullum tana kokarin kwatanta kanta da ƴan uwanta da suka auri waɗanda suka fi ka kuɗi ko kuma wata ma ƙarar ma za ta ce maka ai ni da wani ma nake aure yadda ambaci wani sunan tsohon saurayinta ko tsohon bazawarinta ai wallahi da wani na aura kai ka san da na fi ƙarfin wannan ko me za ka yi mata ba godiya saboda tana hangen kawai dai kai an taimaka maka nema an aure akwai irin su fa suna nan da yawa kuma alhali a hakan ma fa rukon da kake mata yafi rukon da ubanta yake wa uwarta wallahi akwai wanda na taɓa gaya muku kuwa labarin wanda ya wanda ya kawo an dawa ya saya ya kawo yace gashi tace wannan ta mi ko zaka ko zaka fara kiwon dawaki ne yace a'a sai wa ne zamu ci ya ce wallahi ni dai ba zan ci dawa ba wannan ai abincin dawakai ne kike sai ce to me kike so sai da ce da ce ita wallahi daga shinkafa sai dai masara in ba haka ba wallahi sai dai abinci yace to ba komai sai ya waya da wani abokin sai ce wani da Allah ina so ka kawo min buhun shinkafa daya buhun masara daya yayi miki da ce eh shikenan aka kawo aka biri buhun dawar yana nan yana nan da sai dai ganin shi sai rike tambaye shi waya kai ne da buhun dawar nan yace wallahi wasu dawakai na kaiwa suna ta godiya sun ce doki ne maka godiya ce wallahi kuwa an ce suna ta godiya to kawai ta je ziyara gidansu rijima baban yana cewa kai amma mijin nan naki Allah ne ya mishi albarka wallahi kin sa aurewa ce shi wallahi ran nan buwan dawa haka ya koma da shi ai tana dawa tana dawa mana tun daga ƙofar gida ta cire gyalai ta ɗaura shi a tsakiyarta ta cire gyalanta ta ɗaure kwibinta da shi yanzu uban nawa ka ce wa doki uban nawa ne doki to wala haka suke eh mana dana ta ci gida ko ان وجاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا زوجة غريش صلى الله عليه وسلم cewa shi ya fada idza kharajat al mar'atu min bayti zawjiha idan mace ta fita daga gidan mijinta la'anat hal mala'ikatu ta tarji'a aw tatu mala'iku suna tsine mata har sai ta dawo ko kuma ta ko kuma ta tuba zuwa ga mijinta ma'ana masu da ta fita daga gidan mijinta ba tare da sanin shi ba ba tare da izinin shi ba kamar wani abin takaici da ya faru ko bara wata mace ta tambayi mijinta za ta ji ƙauye garin iyayenta ita shi kenan ta ji ta ya rako ta har tasha mala da yaranta a goyi ya sama musu mota ya biya kuɗin motar tasu ya kawo kuɗin dawowa ya bata ya bada kuɗin da za ta ɗan kyautata wa iyayenta in ta ji ta musu isani da ɗan wanda za ta kashe kwana nawa za ki yi ta ce mishi kwana biyu za ta yi rak a na ukun za ta dawo ce to shi kenan a dawo lafiya kawai yana tafiya ba sai ta juya wurin direba ba ta ce malam ba na kuɗi na na fasa mijin ki ne fa biya ta ce a'a ba na kuɗi na na fasa ta karɓi kuɗinta kawai sai ta yi wa wani tsohon saurayin ta waya kwartanta suka tafi hotel suka je suka sheke ayansu suka shagalin su iya shagalin to ana cikin shagali malam sai rai ya halinsa ta mutu shi kuwa wannan kwarto sai silale ya bar hotel ɗin ya gudu ya batta daga ita daga wannan gawa sai jariri su kuma ma'abota hotel sa ta jin kukan yaro a cikin ɗaki suna ta mata tana ciki shiru shiru shiru wuni guda da yaro yana ta kuka shi ne kuma suka lebo suka bude suka shigo kawai sai aka samu gagawa ga kuma jariri aka buga wa miji waya saboda sun bude waya ta karamar waya ce na masu duba su daga yana ta rubuta sunan mijin ta rubuta mijina sai suka kira shi kaza wannan kaga ka san me wannan lambar ce kwarai da gaske lambar mata ta ce ta ce to da Allah ka zo muna neman ka daga yace ko din suwaye ce masa ni ne manajan hotel kaza yana zuwa aka ce ai matar ka ce kaji kaji kaji a wannan hotel din kaza kaza yace wallahi shi ba matarsa bace shi matarsa ta tafi garin iyayenta sai ce a to bude ta ka gani gagawar nan ya bude yace a wannan tabbas ita ce to kaji fa kaɗan daga cikin irin halayen mata to don matar da ta fita daga gidan mijinta ba tare da izininsa ba ba tare da sanin shi ba mala'iku suna tsine mata har ta je inda za ta je din har ta dawo kuma za su tsine mata ila har sai ta tuba zuwa ga Allah kuma ta nemi yafiyar mijinta saboda wata yanzu za ta tambaye ka asibiti za ta je amma in ta je asibitin akwai gidan wata kawarta ko wata antinta sai ta biya ta can in ta gama abin za ta yi a asibitin sai ta biyo ta nan ta huta tukuna sannan a dawo gidanka kuma wannan ɗan ba za a yi maka wani bayaninsa ba dan dama dama idan wani abu ya faru a gidan ko wata ta haihu ko kuma ta je gidan ta samu wani sabon labari to idan hira ta yi daɗi tsakanin kai da ita sai ka ta gaya maka ai wace ma kaza kaza ah wace kuma ai na kuka haɗu ai nan ne da na je asibitin nan na biya ta gidanta ka ji fa kai kuma nan ba a gaya maka ba sai yanzu da ta yi dalili ito in ka yadda ka yafe shi kenan amma ba ga ino tana nan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة قاونا البشر من جرما قاماتا أوري مزالا صلى الله عليه وسلم دوما تد ترس على هالي مجنتا yana cikin yarda da ita to tabbas za ta shiga aljanna duk da kuma hadisin ba'ifi ne ibnu abi shayba ya ruwaito shi imamu tirmidhi da ibnu majah duka sun ruwaito shi da malaman hadisi ne sun ce akwai rauni a cikin ruwayar hadisi idan duk da haka tunda hadisi ne na raga'ib wato na abubuwan kwadaitawa to duk da haka dai ana iya aiki da shi saboda falalin da ke cikinsa farwajibu alal mar'ati abin da yake wajibi bisa matar aure shine an ta daluba riba zaujiha shine ta nemi yardar mijinta ta hanyar kyautata masa ta hanyar nisantar fushinsa ta hanyar kyautatawa duk wanda mijinta zai yi farin ciki na kyautata mishi kamar mahaifiyar shi kamar ƴan uwan shi da danginsa duk abin da kika san mijinki mijinki yana so to ki fi shi san wannan abu abin da kika san mijinki baya so ko a yanayin halayya ta zaman tare ko girki ko rashin tsaftar gida da sauransu kuke nisanci wannan wannan yana daga cikin mafi girman wato kurakuran da mata ke musamman matar da aka yi mata kishiya kin saba kun zauna shekara biyar shekara goma wata ma shekara ashirin bai nuna alamar ma yana da bukatar ya ƙara aure ba lokaci guda Allah ya bashi damar da zai ƙara aure ya ƙara aure da makon ki zage dantse wajen duk abin da kika san yana so ki ci gaba da yi inda ita wannan za ta shigo bakuwa ce kin fita sanin shi da kun ki zage dantse wajen ci gaba da yin abin da zai ja hankalinsa shi kenan kuma sai kuma ki kafa masa ana da shi da matar da ya aure sai ki janyo ƴaƴanki yan shekara 18 yan shekara 20 sai ki janyo su ki saka su a cikin tim ɗinki wani ba musamman za ta haɗa tim na wulaƙanci kawai da kai da matarka amarya a ɓangare ɗaya ita kuma da ita da 'ya'yanta a ɓangare ɗaya to wannan kina janyo wa 'ya'yanki rashin albarka ne babu ɗan da zai shiga cikin rikicin tsakanin uwarsa da ubansa kuma ya goyi bayan wani ɓangare face wallahi sai Allah ya kwashe mishi albarka to da lalle ne mata su nisanci irin wannan kuskuren mijinki ya yi aure to ki dage wajen haƙuri da kuma kulawa da tsaftar kanki da tsaftar abincinki tsaftar ɗakinki da sauran dai abubuwa kina nan kina nan idan ya gama ɗauki shi wallahi zai dawo yana gama ɗaukin nan zai dawo ai shi ne ɗaukin nan kuma wata shida ne nisan shi shekara ɗaya ki ta samu ciki cikin ya fara tsufa shi kenan in ƙazama ce a sannan ƙazantar ta za ta fito ka gani ai shi ne fa watantani ba sukhtahu kuma lalle ne wajibi ne ga mace matar aure ta nisanci dukkan abin da zai sanya mijinta ya fushi da ita wala tamtana'a minhu sannan hada kada kuma ta hana shi haƙƙin shi daga jikinta mata arada ha duk lokacin da mijin nata ya nemi ta liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam da yace idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa ta'ti lalle idan miji ya kira matan shi zuwa ga shimfidarsa to ta je masa wa in kanat ala tanuri ko da tana kan tandiru ne tandiru shine abin da ake toya waina ko to ko akan wannan take wato tana bakin murhu tana yin wani abu na hidimar girki sai mijinta ya kira ta yana nufin bukatar shi tsakanin shi da ita to lalle ne ta je masa قال العلماء ما نمسكتي إلا أن يكون لها عذر من حيض أو نفاس سيدي إذن تنا دوان عذري نهيلا كوكما جنبي إلى كتارة ذكا فلا يهل لها أن تجيئه يبي هرتا بغريتا تجي مسا إر ونن ينين تكيبشي ولا يهل للرجل أيضا أن يقرب ذلك منها في حال الحيض والنفاس haka nan bai halatta ba kuma ga shi miji ya nemi kwanciya da matarsa a lokacin da take cikin yanayi na jinin haila ko yanayi na jinin bi wala jami'aha hatta taqtasila liqaulillahi ta'ala kuma ila yau kada miji ya kwanta da matarsa har sai bayan ta yi wanka saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace fa'tazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tadahharna fatuhunna min hasu amrakumullah ay la taqrabu jima'ihinna hatta yatahurna ai kada ku kusanci kwanciya da su har sai sun yi tsarki ƙala ibn qutayba ibn qutayba yace ya tsohurna din nan da aka ce ay yan tabiya an hunna dam shine jini ya yanki daga gare su ba za su daharna ai idan mace ta yi tsarki ai ittasalna bilma idan ta yi wanka da ruwa wallahu a'lam Allah ne masani to anan malamai sun rabu kashi kashi musamman malaman mazhabobi imamu na malik shi yana ganin lalle dole ne duk yadda miji kai da matsuwa da matar shi in dai jininta na haila ya ɗauke to ba zai kusance ta ba har sai ta yi wanka amma imam abu hanifa shi ya ce ko da taimama ta yi shi kenan ya wadatar sai mijinta ya kusance ta in so na tashi yin wanka sai ta yi wanka biyu sai ta yi wankan haila sannan kuma ta yi ta yi na janaba ba ila ya kuma daga cikin malaman fiƙi da akwai wanda yake ganin cewa kawai in ta je ta wanke iya wajen fitar hailar shikenan sai ta yi alola mijinta zai iya kusantar ta na'am alaikum assalam na'am na'am na'am to ya tambaya ne idan saurayi aure sabon aure shi na ma bai je makaranta ba kuma bai damu da zuwa makarantar ilimi da guraren da ake karatu kamar irin nan ba to sai aure shi bai sani ba ita bata sani ba haramcin saduwa a lokacin da mace ke haila sai suka je suka sadu a haka to yaya kenan to idan daga baya ya ji maganar daga gurin malamai ya ji haramcin hakan ya nisanci hakan ya daina kuma ya tuba daga ya tuba ga Allah subhanahu ta'ala daga abin da ya aikata a baya shi kenan sai Allah ya yafi mishi amma dai laifi ne mai girma domin yadda zamu ji a nan gaba wani ma taqaddama min qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda abin da ya gabata na daga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ata haidan aw imra'atan min duburiha faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wa mai haila wato ya zakke wa mace mai haila ko kuma ya zakke wa mace ta duburarta to wannan hakika ya kafirce wa dukkan abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne kuma ingantacce mun karanta shi a baya majin ababin da ake magana ne akan haramcin yin duwadi to ala ayi halin dai kaga duk wannan abubuwa ne da mutane ke yi kuma wasu a rashin sani wasu kuma da sanin su hadisin mu na ƙarshe a nan shine a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace mal'unun man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha inanne ne wanda ya zakewa mace mai haila ko kuma ya zakewa mace ta duburanta kaji fa tsinuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kaga ga kazanta ga kuma tsinuwa wan nifas mislul haidu ila al-arba'in jinin nifasi wato jinin biki shi ma kamar jinin haila ne har zuwa kwana arba'in fala hilu lil mar'ati an tuti a zawjiha bayanan da buga mace ta wa mijinta biyayya idan arada itiyanaha fi halil haidi wan nifas idan mijin nata ya nufi zakiye mata a yanayin haila ko a yanayin tana jinin biki wa tuti'uhu fi ma ada zalika amma wajibi ne gare ta kuma ta yi mishi biyayya ta je mishi ta zakiye wa bukatar shi a cikin lokacin da ba wannan ba wa yan bagi lil mar'ati an ta'rifa annaha kal mamluki lizawji lalle ne ya kamata ga mace ta sani cewa ita fa a wajen mijinta kamar baiwa take farar sarrafa fi nafsiha wala fi malihi illa bi izni kada ta yi wani tasarrufi akan kanta ko kuma wani tasarrufi da dukiyarta ko da dukiyar shi sai da izinin shi mijin wadar kaddama haƙƙahu ala haƙƙiya kuma lalle ne ta riƙa wato gabatar da haƙƙin shi akan haƙƙinta wa huququ aqaribihi ala huquqi aqaribiha kuma lalle ne ta riƙa gabatar da haƙƙoƙin makusantan mijinta fiye da haƙƙoƙin makusantanta kaji ba wato kamar yanzu ana biki a gidansu za a aurar da kanwarta nan kuma za a aurar da kanwar mijinta in ban bi wannan kaulin na alhafiz zahabi shine ta je gidan bikin kanwar mijinta wancan kuma tun da ko bata je ba ma za a yi shikenan wa takunu musta'iddatan litamattu'ihi biha kuma lalle ne mace zanto koyaushe tana tanadi tana ta gyara tsabtsab domin jin daɗin mijinta bi jami'i asbabin nizafa da dukkan sabuba na tsafta aƙalla dai yanzu a ce mace ta yi wanka kamar sau biyu sau uku kullum kullum da safe ko da hantsi ta yi wanka da yamma ta yi wanka in mijin a ɗakin ta yake to bayan ta gama duk girke-girken abinci da sauransu bayan sallar isha'i nan ma ta sake yin wanka ta yi wani ado musamman wannan kuma namijinta ne haka ya kamata amma matsalarsu shi ne mace sai ta zo malam kaji wata tana warin albasa wata ko warin tattasai wallahi kuwa ko warin wani abu wala tabtakhira alaihi bi jamaliha kuma kada mace ta rika yi wa mijinta alfahari saboda Allah ya yi ta kyakkyawa wala tu'ibuhu bi qubhi in kana fihi kada kuma ta rika yi wa mijinta ba'a saboda wani muni da ke gare shi idan mummuna ne ka san akwai matar da zaka ji tana cewa wallahi ni in ka ga na ma ka sake ni in ka sake ni ma wallahi ina da masoya eh ni- in ka sake ni ma ni ni ba zan yi kwashe ba to wannan matar to kaga tana cikin da mijinta da harshen ta Allah ya gyara mana Allah ya shiri mata yau na'am bismillah na'am wato haƙƙin makusantan shi eh ta rika fifita haƙƙin mijinta akan haƙƙin kan kanta ba ta rika fifita maslahar kanta a maslahar mijinta akan maslahar kan kanta misali shine kamar mm dukiyar shi eh sai sai da izinin sa eh har dukiyar ta tama ƙwarai da gaske haka ya kamata in dai da so da ƙaura da kuma biyayya dan ba daidai bane dan kina hajiya kina da yan miliyoyin ki shikenan kawai sai dai mijinki ya rika jin kira ta sarrafi da dukiyar ki yadda kika ga dama shi kuma yana nan ko oho kawai sai dai ya ga kin kira wannan a waya a ya kamata ya zamto duk abin da kike da izinin sa ko da sanin shi wani eh ina so ne in Allah da zan je umra kai ma shiryo mu tafi to kaga ai ai wannan ba laifi ko yawa amma kawai sai ya rage gobe za su ce wani ina jefa gobe zan tafi umra fa da ya za ka ji a ce sai yau za ta gaya maka kuma gobe ne tafiyar a gaba daidai ba ne ko kuma tun tana dan tana da yan miliyoyinta kawai shi kenan sai ta tura kuɗi a saya mata gida a can a saya mata fili a can kai baka sani ba to ina laifi wani e na sa a nemo min fili ka je ku yi cinikin da dillalin in ka je aka yi cinikin to sai ta ba da la'ada ga naka wannan wannan dubu goma taka ci wannan kuma dubu goma ka ba wa dillali da sauran mutanen da ke wurin kaga ba laifi da kanka za ka juya ka ce hajiya Allah ya ƙara miki arziki ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske yawa na suna na ina bata gaya wa mijin ba na mutum ne matar shi tana haila sai ya je kusance ta alhali shi bai san tana hailar ba kuma ita bata gaya mishi cewa haila take yi to shin laifin akan waye laifi akan ta ne amma da kai da shi duka ku yi istighfari inda hali kuma ku dan yi sadaka da wani abu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi wallahu a'lam shikenan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في من الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آمين.